أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha uku ga watan biyar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ya yi daidai da ranar hudu ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da ishirin da biyar muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na gaba da tunatar da mu al'amuran da suka shafi addinin musulunci da muna karatun littafin matnul al'aqidatul wasitiyya da Sheikh Islam bin Taymiya Allah madaukin sarki ya kara masa rahama da wannan shine karatu na uku a cikin wannan littafi kuma mun zo shafi na tara yau za mu tashi a ƙarshen shafi na tara zuwa abin da Allah madaukin sarki ya so shine farin Allah madaukin sarki radiyallahu anhum wa radu anhu haka ne ko muna bayani dai akan ɗaya daga cikin ginshikai na tauhidi shine tauhidul asma'i was sifat da mun yi bayani cewa niza'i da kuma bambance-bambance ra'ayi yafi yawa a cikin wannan tauhidul asma'i was sifat da mun bayyana akwai masu aƙidar rashin tabbatar da sifofi ga Allah subhanahu wata'ala ko kuma masu aƙidar ganin cewa duk sifar da bata dace da hankali ba ba a kamanta Allah da ita akwai wa'inda suke keɓe sifofi guda bakwai su ce Allah ya keɓanta da wannan sifofi bakwai ne banda sauran daga wanda suka kama da wa'innan mun yi bayani gwargwaron abin da ya sauka a mu ta wannan littafi amma sadadin karatunmu duka muna bayani ne akan aƙidar da ya kamata ahlus sunna ya sifantu da ita wadda ita ce aƙidarmu shine tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar wa kansa da shi ba tare da canzawa ba ko kamanta shi da wani ba ko misalta shi ba da kuma imani da yarda da dukkan wata sifa da manzon Allah ya sifanta Allah da shi ba tare da canzawa ba ko kamantawa ko abin da ya kama da wannan to wannan shine aqidar ahlus sunna aqidar da muke kanta muke kira akanta ko muke fatan mutu akan wannan aqida Allah ya yi mana jagora kuma daga cikin bayanan da muka gabatar shine karanto ayoyi da suke tabbatar ma Allah da wasu sunaye wa'inda shi ya sanya ma kansa wa'innan sunaye muna cikin wannan lokaci yayi muka dakata yau insha Allah zamu ci gaba da karanto ayoyi da suke tabbatar wa Allah da wasu sifofi nashi wanda kai imani da hakan shine abin da yake wajibinka daga ciki akwai sifa na yarda Allah subhanahu wataala yana da sifa na yarda wadda ta dace da shi don faɗin Allah maɗaukin sarki radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi wannan ayar tana tabbatar mana da cewa Allah yana yarda mu imani da yarda haka wadda ta dace da shi Allah kuma mutane ma suna yarda su kuma yarda wadda ta dace da su wannan shine abinda ya kamata mu tsaya a kan shi da kuma faɗin Allah maɗaukin sarki wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan duk wanda ya kashe mu'mini da gangan fajaza'uhu jahannam to sakamakon sa shine wata jahannama khalidan fiha ina madawami a cikin wutar jahannama wa ghadiba Allahu alaihi kuma Allah ya yi hushi da shi wa la'anahu kuma Allah ya nisantar da shi daga rahamarsa la'anar Allah shine Allah nisantar mutum daga rahamarsa shine tsinon Allah kenan a cikin wannan ayar abin da zamu fahimta shine daga cikin abin da Allah ya sifanta da shi akwai sifa na hushi Allah yana yin fushi wanda ya dace da shi Allah ya ce ya yi hushi da su wane irin hushi yaya yake a mu imani da haka mu bar abin a haka sannan da Allah subhanahu wataala yake cewa zalika bi annahum muttaba'u ma askhata Allah kafirai za a yi musu wannan hukunci ne sakamakon sun bi abin da ya fusata Allah wa karihu ridwanahu kuma suka kyamaci yardansa kaga Allah yana da hushi ana iya yin abu a fusata Allah yadda ya dace da shi kamar yadda Allah yake yadda yana yin hushi yana ke kenan sai mu bashi haka mu imani da shi haka kamar yadda Allah subhanahu wataala ya sifanta mu kansa wayannan sifofi Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa falamma asafunan taqamna minhum yayin da suka fusatar da mu muka kama su da ukuba mutanen fir'auna sun yi ta abinda suke yi na rashin dacewa da suka kai gaba Allah ya ce da suka fusatar da mu sai muka kama su da ukuba wa qawluhu ta'ala da fara Allah madaukin sarki walakin kariha Allahum bi'athahum kuma Allah subhanahu wataala ya kyamaci tafiyansu a gurin yaƙi tare da ku fathabbaqahum sai ya zaunar da su bai ba su dama suka tafi ba kaga kyama Allah yana kyamar abu kyama wadda ta dace da shi na ana ba labarin munafukai ne idan ba na manta ba lokacin da ake shirye-shiryen tafiya ta boka suna ta kai kawo shi ne Allah ya bayyana ai Allah bai ma sun tafiyansu ya kyamaci tafiyansu shi yasa bai bari ma suka tafi ba kaga mutum yana kyama wadda ta dace da shi Allah yana kyamar abu da wadda ta dace da shi sai ka yi imani da shi a hakan ka bar shi haka fa qawluhu da kuma faɗin Allah madaukin sarki kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun haka ne ko mana laifi ya girmama a gurin Allah mana uquba da za ta kama waɗanda suka kafircewa Allah ya girmama an taqulu ma la taf'aluna da ku faɗi abinda ku ba ku aikatawa gane ko kamar jan kunne ne game da waɗanda za su zo su ce a yi abu ba su yin shi ne laifi ya girmama a gurin Allah kina Allah yana husata da masu irin wannan ɗabi'a wa ƙauluhu da fina Allah maɗaukin sarki hali yanzuru na illa an yi a tiya humullahu fi zulalin min alƙama shin su waɗanda suke shirka suke kafurci ba za su yi imani ba ne suna jiran sai Allah subhanahu ta'ala ya zai ke musu fi zulalin min al-ghamami a cikin dufu na giragizai wal mala'ikatu da kuma mala'iku wa qudiya al-amru kuma aka hukunta al'amura ma'ana bai faruwa ta faru wanda suka kafirce suka bin gaskiya wanda da ayat take nuna mana Allah subhanahu ta'ala yana zai kewa wadda ta dace da shi kamar yadda muka yi ishara a baya cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa manzo Allah subhanahu wataala yana sabkowa a saman duniya kowane dare sabkowa wadda ta dace da shi da fada Allah madaukakin sarki hal yanzuruna illa an ya'tiyahumul mala'ikatu shin suna jiran ne ba za su yi imani ba har sai mala'iku sun zo musu aw ya'tiya rabbuka ko kun ba za su yi imani ba sai Allah ubangijinka ya zai ke musu aw ya'tiya ba'du ayati rabbik ko kuma wasu daga cikin ayoyin ubangijinka sun zo musu yawma ya'ti ba'du ayati rabbik ranar da wasu daga cikin ayoyin ubangijinka za su zo musu to ran nan fa babu sarari babu daga kafa ne ne mahallin shahid anan shine zai kewa ubangiji da kuma zai kewa ayoyinsa almuhim abin da dai ake so ayi muna ishara ubangijin mu yana zai kewa zuwa wanda ya dace da shi kai ma kana iya cewa ina zuwa ko zan zo maka ko zan zai ke maka wannan naka ne kai dan adam naka ka sani amma na Allah ba wanda ya san yadda yake ba kuma a kamanta shi kuma ba a musa shi za ka yi imani da haka inda Allah ne ya faɗi haka a cikin alkur'aninsa wa qawluhu da kuma faɗi Allah madaukakin sarki yake cewa kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka haqiqa yayin da aka nike ƙasa nikewa waja'a rabbuka kuma ubangijinka yazo wal malaku da mala'iku tare da shi saffan saffa sahu sahu nan ana bayani akan zuwa ubangiji a ran tashi alkiyama a ranar alkiyama Allah zai zo zuwa wanda ya dace da shi kai ma dan adam ranar kiyama za ka zo a filin kiyama zuwa wanda ya dace da kai ka yadda Allah subhanahu wata'ala zai zai kima bayansa ranar alkiyama wannan wajibi ne amma ya zai kewa take babu ruwanka ba a sa ka kai bincike ba ba a sa ka ka kamanta ba kan ma tunaninka ya faɗo akan wannan kai dai ka yi imani da hakan kawai Allah ya muni jagoro Mm. walakin kare Allahun bi'athum Allah ya kyamaci tafiyansu ka san sababin nuzul na wannan aya ana bayani akan munafukai lokacin da ake kira su tafi gurin yaƙi kun yi alkawari da mutum ƙarhe goma da ka zo ka ce ku tai sai ka iske shi kwana ya ce to mutai sai ce sai ya yi wanka ya gama wanka sai ya ce wala tuwan shi bai goge ba sai ya yi guga ya yi guga ya kare sai ya ce salular ɗin shi bai da sharshi sai ya sharshi kaɗan dala yana da niyar ku ta tare to haka suka yi ta yi dai allah subhanahu wataala ya kyamaci tafiyansu a gane ko shi ne insha Allah sai fara da maɗaukin sarki da yake cewa wa yau mata shakkakus sama'u ranar da sama za ta tsatsage bil ramami ma'ana daga giragizai bil ai an suhubin baida daga fararen giragizai gane ko raƙiƙa wanda suke da laushi giragizai wanda ba su da abin nan kamar auduga ina yau mata shakakus sama'u bil ramami ranar da sama za ta tsage daga giragizai da suke cikinta wa nuzzilal mala'ikatu tanzila Allah ya ce mu saukar da mala'iku sabkowa an gane ko? Allah subhanahu wataala ce za su sauko da mala'iku sauko wadda ta dace da su kenan an kai amfani da maf'ulul mutlaq duk da wannan ayoyin suna akkada saukowa wadda ta dace da ubangiji subhanahu wataala a ranar tashi alkiyama kasa idan Allah zai sauko sama ba ta yi ma Allah ruha to abin tambaya ana ranar alkiyama Allah ce idan sama'un fatarat da sama'un shaqqat ko ba haka bane yaran nan babu sama za a kawar da ita na ba shi ne mahallin shahid na tambaya ba to yau a daren yau an jima kaɗan ubangiji zai sauko sama ta ɗaya to sadda zai baro sama ta bakwai ya zo sama ta ɗaya sama ta bakwai da ta shidda da ta biyar da ta hudu da ta uku da ta biyu suna ina sun gushe ne ko suna nan to ina aka yi da su to wannan irin wanga tambayoyi kai ahli suna ba naka bane me yasa manzo Allah ne ya faɗi haka me annaka yarda da maganar manzo Allah kawai shi ke ubangijinmu zai zo sama da ɗaya kuma sama ta bakwai ba abin da ke ma'alla in ma huwa zahir wal batin Allah shine sama shine ƙasa a ƙasan ƙasa Allah subhanahu wata'ala babu wani abu da ya tsare musa sanin abin da yake can haka a saman bakwai babu wani abu da yake sama Allah Allah zai zo sama ta ɗaya wa ya faɗi wannan manzon Allah to me za ka yi na yadda na yi imani shi kenan amma ka zo ka rinka tunani yanzu don ubangiji zai zo sama ta ɗaya ya za a yi da sauran sammai wannan ba naka ba me yasa wanda ya faɗi wannan magana ya wuce shi magana a zo ana tantama a kanta duk mutumin da za a ce da shi manzon Allah ya ce ya tsaya yana tantama to ya samu matsala da shi kan shi ma matsala ne ga imani da shi a haka saboda manzala ne ya faɗa qawluhu da faɗa Allah madaukin sarki wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram sai fuskar ubangijin ka ya wanzu ya tsaya ya sauro shi kadai ma'abucin daukaka da karamci ana da kuma ma'ana karramawa ga bayansa da abubuwa da yake na karanci menene mahallin shahid anan Allah subhanahu wataala ya tabbatar ma kansa da fuska wa yabqa wajhu rabbika fuskar ubangijinka zai sauro da Allah mutum na arba yana da fuska ko bai da yana da da fuskar mutum da ta Allah ɗaya ne ba ɗaya ba waye ce yana da fuska Allah ne ya ce yana da fuska kai imani da shi a haka sauran ka bar shi ka bar shi mutum yana son zaman lahiya ko harakar da take tsakanin babansa da mahaifiyarsa bai so ya cike binciken ya take tahiya ba bale magana da manzon Allah ya yi ka zo kana ya aka yi aka ce kaza mutum ya ɗauko hanya ta halaka to ga kuma Allah ya faɗi a ƙur'ani ka zo kana cewa ya aka yi kaza ya kasance me ruwanka shi bawa yana da ta cewa ne babu mu bayi ne na Allah a harkar Allah ba mu da ta cewa kawai biyayya kaɗai rage mana a harkar addini aka zabi manzo Allah ya zama jagora idan ya faɗa ta isa ko ka gane ko baka gane ba ko ka fahimta ko baka fahimta ba yadda an ka ce ka bi abin a haka shi dai azaman lahiyarka Allah yake cewa kullu shay'in halikun illa wajha komai a duniya zai halaka zai kare zai shude banda huskar sa kowa zai mutu a duniya komai zai kare a duniya huskar Allah kadai za ta sauro wannan yana tana tabbatar min da cewa ubangiji yana da huska amma huska da irin wanda ta dace da shi ba irin ta ɗan adam ba ko a kamanta ta ba a yin wannan abinda ake dai imani sannan Allah subhanahu wata'ala yake cewa da iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai me ya hana ka kai sujjada game da abin da na halicce shi da hannaye na na aya tana nuna mana karramci da Allah ya ma baban mu annabi Adam har Allah ya ce da hannaye na na halicce shi an gane ko kaga wannan karamci ne ga annabi Muhammad annabi Adam kina ya zama daraja gare mu yana samun daraja sanadiyar mahaifinsa kenan mu mun samu daraja sanadiyar annabi Adam alaihi salatu wassalam sannan ayar Allah subhanahu wataala a cikin yana bayyana mana cewa yana da hannaye wa'inda suka dace da shi ba a siffanta hannaye Allah da hannaye irin na wani ko na wani halitta ko ka kamanta me ake yi imani ake yi da wannan wa ya faɗa shi ne ya faɗa hmm? Allah ya mana jagora wa ƙaunuhu da faɗa Allah maɗaukin sarki فقالت اليهود يد الله مغلولة يهوداوا suka ce hannayen Allah a jinke suke ma'ana baya saki yana da ruwa gane ko Allah ya ce gullat aidihim hannayensu ne dai suke a jinke su ne suke da ruwa walu'inu bima qalu aka tsine musu sanadi da maganar da suka yi bal yadahu mabsuutatan hannayen Allah ba abin kula suke ba a shimfida suke yunfiqu kayfa yasha yana cewa yadda yake so kaga yanka cewa na hannayensa a jinke suke kinaya ce ta rashin basuwa hannayen Allah a jinke suke ina ruwa kenan bai basuwa Allah ce su ne dai hannayensu suka kulle hannayensu ne dai suke da ruwa shi hannayen Allah a shimfiɗe suke yana cewa yadda yake so abu uku za mu ciro a cikin wannan aya abu na farko rashin kumyar yahudawa da ta'addancinsu ba sabo ba ne, ba su da kumya, tsageru ne, hakaninsu haka suke, suna gaya wa Allah maganar da bata dace da shi ba. Idan wanda ya yi ka, ya yi ma ni'ima ta kowane fuska, ka faɗi magana ta rashin kunya a kansawa za ka raga mu. shi sa ba wanda ya rage a duniya yahudawa da ba za su iya faɗin magana ta rashin kunya abin shi ba sai na biyu ayar tana tabbatar mana da cewa Allah yana da hannu yana da hannaye don da kanshi da suka ce Allah hannunsa a dunkule yake yana ruwa baya basuwa Allah bai musa ba bai ce ƙarya kuke yi banda hannaye ba sai ce bal a'a ya dawo mabasu ƙatan hannayensa biyu a shimfiɗa suke ba a dunkule suke ba to kowa ya faɗa yana da hannaye a nan kaga sun yi magana Allah bai kore ba Allah ya tabbatar mu a aƙidar mutahalus suna sai mu yi imani da hakan a yadda Allah ya faɗa ba tare da kamantawa ba ko canzawa kada ka ce a'a ba ana nuhin hannaye ba ne ana nuhin kaza ne a'a hannu ake nufi wani irin hannu wanda ya dace da shi yaya yake al'ilmu inda Allah mu me an wajibin mu akai shine mu yi imani da maganar Allah shike abu na uku da zamu fahimta cikin wannan ayar daga cikin sifofin Allah akwai ciyarwa ko ba haka bane akwai ciyarwa yunfiqu Allah yana ciyarwa dan mu ƙara fahimtar ciyarwa na Allah ba irin ciyarwa namu bane shi yadda yake so ne yake ciyarwa mu kuma baka yi saka ciyar yadda kake so ba ba ka ciyar da wani yadda kake so ba ko kanka baka iya ciyarwa yadda kake so ko ka isa in ce ka ɗauki ci da ni wata guda mu gani ka gani ba ma fara ba a kai ko'ina inda suka zo kai kanka kana buƙatar da sahi inda sun samu ne ka ci kaza da rana sun samu ne ka ci kaza amma da babu samu sai ka sa tawakkali ya an ka ce ma a ai kaza sai ka ce kai mu wani sai ce kai ni ai ka gani nan ba ruwa na da naman kaza wallahi na babu wanda zai ce ba ruwan shi da naman kaza don ko marasa laya za a ce ka rinka cin kaza amma tana cewa kullum wallahi wani na daddar kaza in ba sa a batun sallah zaman shi da ita ba a so ne ana so amma yanayi sai a dibi wani abu sai a bar wani abu amma Allah subhanahu wataala yana cewa yadda yake so aina kawo muna isar wani mai wa'azi ba aya ta ni kawo ba hadisi ba labari ne a sai ana karatu su kadde bi wane da wane kuma za su yi kwana sai ka ɗauko labari sai su tashi zama ko ba haka bane labarin annabi sulemana yace annabi sulemana yace Allah ka bani ikon duniya shekara guda Allah ce Suleiman ba ka yawa ba ka yawa ya ce to a ba shi na wata guda Allah ya ce ba ka yawa ya ce to a ba mu ce muku hadisi na ba fa an gane labari na ce mu ka zo ka ce na malam me hujjarka babu hujja labari na kuma shi kenan sai sulemana ya ce to a bashi kwana guda aka ce to an baka sai ake tashi a kwashi abinci a kai daji a kai ma dabbobi a kwashi abinci a kai ma dabbobin ruwa kashi kaza aka ɗauki tukunya aka sa raƙumi duk ana dahuwa an gama dahuwa kwaɗo guda ya zo ka yi haɗe da tukunyar da kwaɗo da abin da a ciki ya koma gehe na musulmi ne ce ya ishe ka yace haba cikin da kashi goma da ubangiji na gaba na samu guda kashi ko sai mai yace ubangiji ban iyawa aikin ne aka ce ai dama baka rika ba cikin halittu na kashi miliyan kashi guda bai ganka ba yunfiqu kaifa yasha yana so yadda yake so yana cewa yadda yake so Allah kai mana wadata ciyar da mu yadda ya dace Allah subhanahu wataala wannan aya yake cewa wasbir li hukmi rabbik kai hakuri game da hukuncin ubangijinka fa innaka bi a'yunina ko ba haka bane kai dai kana kan idanuwan to abubuwan da yake faruwa a bisa ganinmu yake muna gani abinda zai same ka muna gani wannan ayar tana tabbatar da idanuwa ga ubangiji subhanahu wataala bi a'yunina da idanuwa lana da idanuwa eh yaya suke a wannan kuma ka dauko matsala kai dai tsayana waye ce shi ya faɗa waye fahimci haka haka sabon manzala suka fahimta suka tsaya hamalnahu ala zati alwahi wa dusur ala ce muka ɗauke shi a ma'abuciyar alluna wa dusur da kuma samir shine kusoshi jirgin ruwa da za a haɗa katako da kusa a ɗaure ala ce irin wannan jirgin muka ɗauke shi da shiribe a ayuniya tana tafiya a idanuwan ma'ana muna kallo muna ganin sa da take tafiya jaza'an liman kana kufir wannan sakamako ne ga wanda ya kafirce wa Allah Allah shaida nan da ta jiribi a ayunina tana tafiya akan idanun muna gani na Allah yana tabbatar mana da cewa yana da ido yana gani yaya idon Allah suke ba ba ruwanka da wannan kai dai kai imani da haka da haka ya fada fada Allah madaukin sarki wa alqaitu alayka muhabbatan minni kuma ni ne na sanya maka soyayya daga gurina sannan walitusna ala aini haka ne ko kuma domin ka taso a gaban idanuwana walitusna ala aini ai litatarabba ala aini wa fi ibsi wa riayati domin ka taso a cikin gan tsarona da kuma kulata da kuma kiyayewa ta kenan ala'aini a gaban idanuwa na kenan za ka taso duka abinda za ka yi muna gani Allah ya tabbatar mana yana gani kuma yana da idanuwa wanda suka dace da shi wa qawlu da fala Allah madaukin sarki Allah ce kad sami Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha hakika Allah ya ji maganar wannan da take jayiya da kai game da al'amarin mijinta ba ta shitake ilallah tana kai kuka zuwa ga Allah Allahu ya sama ta hawara kuma Allah ya ji tattaunawan ku tsakaninka da ita suratul mujadala ke wata mata ce tana tare da mijinta sai mijinta ya yi zihari da ita zihari sun ya rantse cewa ya kamanta matarsa da muharramiyarsa a siga na rantsuwa idan ya yi kaza da wancan kamar ya yi kama da wancan ne kamar ya yi kaza da wancan ne misali mutum ya ce in ya taba matarsa kamar ya taba kanwasa ne mu'amala irin na kwanciya kanwan mutum halas ce gare shi ko kuma haramun ce gare shi daga ya kamanta matarsa da take halas gare shi da kuma ƙawonsa da take haramun gare shi daga in yi wannan kamancece ne a siga na rantsuwa sai a ce ya yi zihari matar tashi ba ta halasta gare shi sai in ya yi kafara na zihari kamar yadda suratul mujadala ta bayyana domin abin da muke son mu ciro shine irin wannan ya faru tsakanin wannan mata da mijinta ta zo ta kawo mu manzon Allah ƙara wanda a wannan a da ana lissafa shi a matsayin kamar ya ya sake ta ke matan nan da ta zo ta gaya wa manzon Allah manzon Allah ce to yanzu babu abin da za a yi inda mai faruwa ta riga ta faru ta ce haba manzon Allah a duba dai a gani yanzu ni wannan in ya sake ni ya zai ba zai aure ni na tsoha tun ina yarinya kuruciya na ya tafiyar da ita kadibo jikina ya saki kaza kaza zala ce babu yadda za a yi kije ki haku ta ce haba manzo Allah a duba a gani kai ka aure mace shekara ku talatin da ita tare shekara talatin ko kun shekara arba'in tare sai ka ce ka sake ta tana tana samun sa'an ka ya aure ta eh da hoya to da ta rasa ka ta samu wanda ya girme ku kwarata a gyara da kai da ita ku samu ku karasa to haka ake ta ja in ja inda Allah ya ce to ta tahi dai to bayan ta tahi shine Allah subhanahu wataala ya sabko da wannan aya na na Aisha take ba da labari ta ce ni da nake cikin ɗaki ban jin abin da matar da manzo Allah suke tattaunawa sai gashi Allah daga saman bakwai ya sauko da jibrilu yana cewa kada sami Allahu qawalan lati tujadiluka fi zawjiha mun fahimci Hausa daga cikin qawaidul usuliyya akwai ƙa'ida ta usulul fiqh da take cewa ba a maimaita hukuncin da ya riga ya gabata a shari'a ta musulunci misali kafin a sabkar da ayar da take bayani akan hukuncin ɓarawo in mutum ya yi sata mai ake masa kafin a saukar da aya ta yanki hannu in mutum ya yi sata a musulunci mai ake masa an gane tambaya ta me za a yi mishi kunga babu wani tsaye hukunci ko to inda babu tsaye hukunci mutum ya yi sata da sahi da rana sai aka saukar da aya duk wanda ya sata a yanke musu hannu shi kuma wanga sai ya sata sha biyu na rana da wanga da ya sata da sahi da wanga da ya sata ƙarfe sha biyu na dare wa za a yi wa za a yanke mu hannu eh ba rana guda suke sata ba eh ai rana guda suke sata me yasa shi wanga da ya yi ɗazu ba a yanke mai hannu shi ko wanga da yi yanzu za a yanke masa hannu lokacin ba a saukar da hukunci ba to haka tsarin musulunci yake to abin da ba a saukar da hukuncin shi ba duk wanda ya yi wannan laifi kafin a saukar da hukunci to in an ka saukar da hukunci ba a cewa waɗanda suka yi a kamo su a musu wannan hukunci sai dai a ce yanzu an sa jan layi daga yau ka duk wanda ya yi kaza kaza za a yi masa maluma musulunci suka ce abu biyu ne aka samu a ƙorani wanda sun riga sun faru Allah ya ce a dawo a sake wannan shari'a na ɗaya wannan aya na biyu cikin suratun nur bayani akan kazahin da aka yi mana na Aisha lokacin da aka yi mana na Aisha kazafi in mutum yayi wa mutum kazafi a musulunci me hukuncin shi eh banje ba aina ai ba saukar ba ko da an kai mana na Aisha kazahi duk a musulunci babu hukunci mai kazahi sai bayan an yi wata ɗaya da wani abu sai aka saukar da aya aka ce to yanzu duk wanda ya yi ma wani kazahin zina za a yi mai hukunci kaza da kaza da kaza to yanzu su wayancin da suka yi hukunci da suka yi laifi sun yi laifi ne kafin a saukar da hukunci ko kuma sai da an ka saukar da hukunci a suka yi laifi kafin a saukar da hukunci kenan kamata sai an samu wasu sun ƙara laifi sannan a ɗabbaka ko ba haka ba amma sai Allah sai manzo Allah ce ai tare baya wa'incan da suka yi kafin a sai a san hukuncin a kamo su a musu wannan hukunci saboda mummunan laifin to sai nan wagga ayar kafin a saukar da ita abin da ya faru tsakanin matar da mijin ya riga ya faru kuma a wannan lokaci ba hukunci ba a san hukuncin wannan abin ba ta kuma kawo ƙara babu hukunci babu aya da za a jayo mata amma bayan ta tahi sai aya ta sabka to inda aya ta sabka su abinsu ya faru ne kafin aya ko bayan aya ta sabka kafin aya amma sai manzo Allah ya kira ta yace to ki zo an sabkar da aya sai kuma an kai tariyan bayan abin da ya faru kafin a saukar da hukunci sai aka dabbaka shi aka ci gaba har zuwa ran tashi alƙiyama yasa mahallin shahadin mu anan as-sam'u daga cikin sifofin Allah akwai ji shi Allahu sami'un ne ko ba haka bane me ji ne to sami'a ya ji ji wanda ya dace da shi shikenan eh yana tambaya kamar kafarar zihari da wanda ya kamata matarsa da kanwansa ko da mahaifinsa duk kafara guda ce duk kafara guda ce abin da ake nufi kamantacce ne ya fa ka zo a siga na rantsuwa ka kalli matarka ka kalli kanwanka ka ce kai wallahi wanci ke da wanci kun yi kama ka kamanta ta da wannan ko ba ka kamanta ba wannan ba a ce mai kayi zihari amma inda mutum zai ce in na yi kaza da ke kamar na yi kaza da wance ne a siga na rantsuwa ta wannan shi ne wannan bayanin shi ya gabata a cikin suratul al-mujadala na'am nan ne ma'alin shahida anan shine laqad sami Allah Allah ya ji ji wanda ya dace da shi ko ba haka bane wa qawluhu da fada Allah madaukakin sarki am yahsabuna shin su mutane suna nan ne ko mun yi wannan a yahsabuna ko am am mun yi ta ai da qarsami Allahu qawlan lati ko okay haka ne wanga wanga shine da qarsami Allahu qawlan ladina qalu hakika Allah ya ji maganar wa'annan da suka ce inna Allaha faqirun ai Allah talaka ne wa nahnu agniya mu ne mawadata Allah ce sanaktu ma qalu za mu rubuta abin da suka faɗa anan a kiyama sai mu musu hisabi a kanshi mutukar ba su tuba ba ai ɗan ta'adda ne kahirai ne na kwarai yahudawa kullum sai sun soke shi yasa in dai kai za ka yi musulunci to kai na Allah kake kai ba nasu kake ba to abin da za ka yi musu to ga abubuwan da suke ta faruwa a yanzu ba duk hararen da aka yi kai kawon da ake yi a duniya ina ne wasu musulmi masu rai suke wani mataki za a ɗauka a kai a gama da su idan ana hayaniya saboda arziki ne saboda kaza aka yi akan musulmai babban nukta ita ce saboda su wa'annan musulmai makaunatan Allah da manzonsa ne shine wa babban hitilar fa ba wani abu ba walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta duk abin da zaka ba su in dai ba kai kahiri ne irin su ba su taɓa yadda da kai da haka kowa ya gyara aƙidan sai rika musuluncinsa ka yi shirin mutuwa ko yaushe ka yi fatan dai radda mutuwa za ta zo ta tarar da kai kana da aƙida mai kyau kana da imani la muhalata za a mutu amma ba a mutuwa sai kwana ya ƙare kai ƙoƙari radda kwananka zai ƙare ya zama ƙare banci wannan duniya ka mutu kana da imani amma wa'innan fitsararru ta'addancinsu ba karewa zai yi inda za ka ji bayan ka tsaye sai bayan ka inda za ku haɗu alahira sun baka labari aiwa na bayan tahowa an samu wasu fitsararru sun yi kaza duk sanda kake ganin wani fitsararru ne ya tafi dan tayar da fitsararrun da ya yi shi na su fir'auna yau in fir'auna ya zaka duniya sai ya koyi iskanci an yaga shi da iskanci ta haka Allah maɗaukin sarki ya muna jagoro ma'alisha dai Allah subhanahu wata'ala yana tabbata ma kansa da ji daga cikin sifar Allah akwai ji a ƙaunar da fura Allah maɗaukin sarki am ya sabu na anna la nasma'u sirrahum wa najwa shin su suna tsammanin cewa mu ba ma jin abinda suke ganawa a boye haka ne ko ba ma jin shirrinsu da kuma gana wadda suke yi Allah subhanahu wataala yake cewa bala a'a al'amarin ba haka yake ba wa rusuluna ladaihim yaktubun akwai manzanninmu tare da su suna rubuta duk abin da suke aikata yanzu kamar kai sai ka koma gehe ka kebe kai da wani da abin da kuka tattauna Allah ya ce muna da mala'iku da muka sa suna rubuta mu duk abin da kuke yi mu sani wa qawluhu da fara Allah madaukin sarki da yake cewa innani ma'akuma asma wa ara yake bayani akan annabi Musa da Harun Allah ce ku tafi wurin Fir'auna da mutanansa ni ina tare da ku nan ma'iyya ilmiya ina tare da ku Allah yana tarayya da mutane wadda ta dace da shi ta ilimi ana tare da mu ko wani sai ce ai Allah yana tare da kai kenan kai ma ka zama Allah ko kuma Allah yana koyina a'a Allah yana tare da bayinsa da iliminsa yana sama da zatinsa wannan ita ce aqidar ahlus sunna shedanu jama'a ba kariya za su yi ba kullum sai ka samu malamin da zai zo da wata fahimta ko da take bata dace da fahimtar ahlus sunna ba kada ka yarda da wannan aqida aqidar ahlus sunna Allah yana tare da bayinsa ko ina suke da ilimin sa inna Allah ma'al ladina taqaw ladina hum muslimun Allah yana tare da kai tarayya ta baka kariya amma yana sama da zatin sa kan mu dauki aqidar irin aqidar jahmiya al-hululiyya wanda suke cewa Allah yana cikin komi ma Allah ya ce yana tare da kai to yana cikin jikinka kenan to kenan Allah ya shiga jikinka kenan ko ina ma Allah ne hmm eh ran akwai wani malami yana waje wai ai Allah yana ko ina ana ai tsabar hauka kenan yanzu bari in baka misali ba gane na zaune ba ai ga bidiyo na ana dauka sai a tura mu kowa bidiyo na yana kan nina eh in ka zo tele kana magana sai da kake tele a lokacin da kake magana kai dai kana zaune mutum miliyan nawa suna kallon ka kai ne magana ta waye amma can da ake kallo kai ne a can ko kuma bidiyon ka da aka ɗauka bidiyon ka da aka ɗauka kai baka ma sa abin da yake faruwa inda wannan bidiyon ma gobe ana wani shi kuma wannan wasu na kallon su can to sai abin da suka ɗauka Allah yana nan tare da kai yana tare da wancan Allah ko ina yana nan Allah ko ina cikin kowa ma Allah ne ba aqidar ahlus sunna bace ahlus sunna sun yadda Allah yana ko ina da ilimin sa ma zatin sa yana sama qawluhu da fada Allah madaukin sarki alam ya'lam bi anna Allah yara shin shi me yau manzo Allah isgilanci bai san cewa Allah yana gani ba gani wanda ya dace da shi kamar yadda kake gani Allah yana gani amma Allah yana gani wanda ya dace da shi a qawluhu da fadin Allah madaukin sarki yace allazi yaraka hina taqum Allah shine wanda yake ganin ka yayin da kake tashi taqallubaka fi sajidin da kuma kai ka wanda kake a cikin masu yin sujjada innahu huwas samiul alim lalle shi Allah subhanahu wataala mai ji ne kuma masani ne daga cikin sifa na Allah akwai ji akwai kuma sani shi Allah sami'un ne kuma alimun wa qawluhu da fana Allah madaukin sarki da yake cewa qul i'malu ce da su ku yi aiki fa sayyidallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun Allah subhanahu wataala zai bayyana ayyukanku ana da zai ga ayyukanku su bayyana wa mutane su ma su gani wa rasuluhu da manzonsa wal mu'minun da kuma mu'minai kaga sifa dai ta gani ta tabbata ga Allah yana tabbatar maka kansa da ita wanda ya dace da shi fadin Allah madaukin sarki da yake cewa wa huwa shadidul mihal shi Allah subhanahu wataala ya kasance mai tsananin ƙarfi ne almihal shine shadidul hawli wal quwwa yaf'alu ma yurid yana aikata abun da yake so shadidul mihal mai tsananin ƙarfi da dabara wanda ba a gagara mudin nan ko muna so mu abin da muke so ba mu da wannan dama ma Allah shi yana da dama shi abin da yake so Allah ya ce wa makaru makran suka kulla makirci wallahu haka ne ko wa makaru wa makar Allah suka kulla makirci Allah ya maida musu martani na makircinsu Allahu khairul makirin Allah subhanahu wataala shine mafi alkhairin wanda yake maida wa masu makirci makircinsu to kun ga wannan yana daga cikin sunayen da ba a sifanta Allah da su suna na nakasa suna wanda yake yana da nakasa ba a sifanta Allah da shi kace da Allah makiri Allah ba makiri ba yin makirci nakasu ne amma mutum ya kulla makirci a maida masa wannan kamala ne yin mugunta naƙasu ne amma mutum ya ƙulla maka mugunta ka kare kanka daga muguntarsa wannan ko shi kamala ne in sun ka ƙulla sharri Allah sai ya maida musu ya warware musu sharrin da suke ƙullawa da faɗa Allah maɗaukin sarki innahum yakiduna kaidan su suna ƙulla makirci Allah ya ce wa akidu kaida ni ma ina maida musu makircin da suke yi kaga na ba a ce Allah yana da kaidi yana kulla kaidi ga bayansa a'a idan wanda ya kulla makirci Allah yana mai da masa wannan shine aqidar mu ta ahlus sunna wanda muke akai hmm wa makaru makran wa makarna makran haka ne ko wa hum la yashurun suka kulla makirci Allah ce mu muka mai da musu makircin da suka kulla Allah subhanahu wataala yake cewa wahum la yashkurun alhalan ba san wannan waye da ayat take son ta nuna mana shine shi mugu bai fahimtar muguntar shi take ci sanda zai gane ta cinye shi ta kai shi bawo amma inda mayagu masu makirci suna ganewa Allah ya gama ba su amsa cewa wala yahiqu makaru sayyi' labiya mummunan makirci bai dawowa sai ga masu shi duk da kake kulla makirci kaga ya tahi bai kare ba sai ya dawo Allah inda mutane sun fahimci rayuwa ba ka yadda kai ma wani mummunan fata don kai za ta ci kai za ta ci ka kada mutum rijiya ka yi tura shi ka yi tura shi ya ki shiga saboda keta sai ka ce a zura ku duka ka kai shi ka baro shi yanzu an zura ku saboda keta sai ka ce a sake giya ka yi yanka da kun kuna cikin rijiya ba sa ba ka yi ta an gane misali ko mutane kullum abin da ba su gane ya Allah ya sa mu gane wasu kuma sun gane rashin rabo ne da tabiwa kullum kana ma dan wanka fata na sharri na fatan ka ga bayan shi wallahi bayan ka dai za a gane Allah ya ce innahum yakiduna kaida law akidu kaida su suna kullum makirci kuma muna mai da musu makircin su Allah subhanahu wataala yake cewa aya na gaba وقوله da fada Allah madaukin sarki in tubulu khairan in kun bayyana alkhairi aw tukhfuhu ko ku koye shi aw ta'fu an su'in ko ku yafiya game da wani mummunan abu da aka yi muku fa inna Allah kana afuwan qadira Allah subhanahu wataala ya kasance mai yafiya ne ko mai iko ne akan yi ukuba in ya so daga cikin sifofi na Allah akwai yafiya da kyalewa kuma akwai kamo na ukowa daga cikin abin da Allah yake kenan ya fi irin wanda ta dace da shi an fahimci Hausa sa'annan daga cikin abubuwan da ya kamata mu yi imani da shi shine cewa Allah yana sane da abin da muka koyi ko abin da muka bayyana Allah ya bashi wannan Allah yana da wannan ilimi wa qawluhu da sunan Allah madaukin sarki da yake cewa wal ya'fu su yi yafiya wani ya sufahu su kau da kai ala tuhibbu na an ya kufir Allah lakum shin ku ba kwa son Allah ya gafarta muku ne Allahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne ko mai jin kai ne kaga daga cikin sifofin Allah akwai yin gafara shi Allah mai yin gafara ne ko mai yin jin kai ne kuma ayat tana muna ishara akan cewa inda wani zai maka mugunta ka tabbatar da ya maka mugunta a tabbatar sai ka kau da kai ka kuma yafe masa dan neman kai ma Allah ya gafarta maka shi fa Allah subhanahu wataala ya rattaba abubuwa kamar haka in an maka karama gurgurun yadda aka yi maka amma aka yi maka kai yafiya to yafewan yafi mayar da martani to sai ake son kullum sadda zaka yafe wa wanda ya kula maka sharri ka halarto da cewa kai ma kwana kwaɗayin Allah ya yafe maka don a kowane laifi da kake ma Allah. Ka siyo sabon mashin, sai wani ce bari ya ɗana sai ka ba shi sai ce da shi bai dawo ba. Da Allah ya kyauta? To yanzu nan ya za a yi, ya yafe masa za ka yi ko Allah ya za ka yi mishi. an gane tambaya ta ka shekara kana adashe jaka bibibi da kyar dadda ka kwaso ka sayi moto sai wani ce bari in jiya sai ka bashi dani da yadda bai dawo ba ka yashe masa ne ko Allah ya sa ka mishi wanda sai kaga ai bai kyauta ba ko to in wani ne sai ya ce sai na je gurin wani kaza wajen mai gobe da nisa sai na je na yi mai kaza na kulla masa kaza na duka wannan bai hinda kai ya dai ta ya ta to abin da ya kamata ka halarto cewa wannan musiba ce Allah ya jarabe ka ita ka dai samu musiba ka samu jarraba ka fara halarto cewa ni kan kaina ina da matsaloli iri kaza ko na san su ko ban san su ba ina fatan ni ma Allah shi yafe min sanadiyar wannan musiba da ta same sai ka kame bakin ka ko ka yahe mai dai ko baka yahe mai bare ka bar ta haka In kai sau guda ya isa. ba addu'a ce ba ai kana da yakin Allah ya karbi addu'a ko ku kula fa yayin da kai aikin kwarai Allah me zai rubuta maka sadda za a baka lada aikin kwarai da kai sai kayi addu'a ne Allah ka rubuta min lada ko kuma a inda ya dace a baka lada da ka kare mi za a yi maka hakan mutum ya cuce ka kai kafin ma ka ce Allah ya isa Allah ya gama jojin kawai za a saka mai to sai kuma ka hada da Allah ka saka mai akan yadda wannan ya cuce ni to ya isa kawai ga wannan zai laifi nawa ya maka so nawa ya cuce ka to hukunci nawa kuma mutum yake sa a yi mishi kawai da kayi ran nan an ga yanke mai hukunci an gama hukunci na fara ne Hmm? a'a ba haka bane kun sa ababi ba manta da su alhaidi da shari ba manta da su in mutu ya maka alhaidi kullum ka ganci zaka tuna haka in mutu ya ma shari kullum ka ganci zaka tuna bayan nuna baka yahe mai bane wanga wanda ya kashe hamza wahshi ya tuba ya zama daga cikin sabon manzo Allah ya karbi musulunci manzo Allah ya ce musuluncin ka yayi amma ba mu san muna ganin ka dan kana tuna mana abin da ya wuce sai ya kaura ya bar wani ba an yayi mishi ba amma da yake ɗabi'a ne na dan adam duk wanda ya kyautata ma kana ganin shi wani abin zai faɗo ma haka yin mutum ya munana ma kana ganin shi wani abin zai faɗo ma wannan ba ya nuna baka yaye ba ne ko ba kaura ba wannan ɗabi'a ne na dan adam insha Allah
ana ga nan za mu takaita sai dai Allah ka mana abinda muka daidai Allah ba mu lada inda muka kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik